الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين فقد أمركم الله بذلك في كتابه المبين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة العنفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذو النورين عثمان بن عفان وأبي السبطين علي وعلى آل بيت نبيك نبينا الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعن صحابة أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك وعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين عباد الله يوم متيو سنة قال إما قالني أبي abisa ginshiki daga cikin ginshikan musulunci wato bin tafarkin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da bin sawun sahabbansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan aka ku sani ya ku bayan Allah lalle hakika ita hanya wadda take mai kakkiya wadda za ta sadar da kai zuwa ga rahmar ubangiji bayan karewar kwanakinka hanya ce guda ɗaya tak ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine cikamakin annabawa shine bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu sani cewa babu wani tafarki wanda zai sadar da mutum zuwa ga yardar Allah babu wani tafarki da sai sadar da mutum zuwa ga aljannar ubangijinsa ta ce da bin wannan tafarki da yin koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam lalle hakika dukkan wanda ya bi wannan tafarki tafarkin sunnarsa da karba addininsa daga bakinsa sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa hakika wannan mutum ya rabauta cikin addini kuma ya rabauta kuma yadda da amincin ubangijinsa su tabbata a kansa lalle hakika wanda biyu ya karkace daga tafarkin sunnarsa ya karkace daga tafarkin sahabbansa almajiransa na farko wannan hakika ya halaka halaka wadda take mabayyaniya ku sani ya ku bayan Allah lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake isar da sakon Allah shine wanda yafi kowa sanin Allah shine kuma wanda ya fi kowa sanin hanyar da za a sadar da duniya zuwa ga ubangijin duniya da kuma rahamar ubangijin duniya shine wanda ya fi kowa sanin abin da Allah ta'ala yake nufi da al'ummarsa da duniyarsa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa ya kai wannan annabi ka isar da abin da muka saukar zuwa gare ka lallai hakika idan baka isar ba to kamar ka ɓoye wani abu ne daga cikin abin da muka umurce ka da ka isar lalle ubangiji shi zai maka kariya daga makircin mutane a wata ayar Allah ya ce lalle hakika mun saukan maka da wannan ambato shine alqur'ani dan me sai Allah ya ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim don kai ma mutane bayanin abin da aka saukan musu waɗannan ayoyi guda biyu suna ishara da cewa ashe babu wani wanda zai iya fahimtar abin da Allah yake nufi a cikin littafinsa dole sai ya nemi bayaninsa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda dalili guda biyu waɗanda suke a kusa-kusa da ayoyin suka ambata dalili na farko Allah ya ce ka isar da abin da muka saukar maka lalle hakika tun da an ce ya isar da abin da aka saukar wannan yana nuna shi ne kenan aka aiko kuma shi zai fi kowa fahimtar saƙon da aka aiko masa dalili na biyu Allah ta'ala ya ce mun saukan maka da shi kuma don kai bayani zuwa ga mutane sai ya zanto ababai ne guda biyu alkitab da kuma albayan alkitab ko azzikir shine alqur'ani albayan da ayata ambata shine bayanan da suke fitowa daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ko maganganunsa waɗannan duk su ne ke bayanin azzikir su ne kuma ke bayanin alqur'ani saboda haka sai ya zanto shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam shine malami ga wannan al'ummar tashi menene littafinsa shine alqur'ani menene bayanin nasa shine hukunce hukuncen da Allah ke so maza Allah sallallahu alaihi wasallam shike bayanin su kuma sai ya aikata su a aikace domin mutane su kwaikwaya daga gare shi Allah ta'ala yi ma mutane gori a cikin littafin sai yake cewa hakika Allah yi ma muminai baiwa lokacin da ya turo masu annabi daga cikinsu don yake karantar da su ayoyin Allah sannan yake ilmantar da su littafin Allah da hukunce-hukuncensa wannan aya ta zo da labari guda uku labari na farko Allah ya yi baiwa ga wannan muminai waɗanda ya turo masu wannan annabi da Allah yana so sai kawai ya turo littafin ba mai karantarwa kaga kowa zai dauka yadda yake so amma Allah bai yi haka ba sai ya turo da littafi ya kuma turo da malamin da zai karantar da littafin kuma aka yi sa'a malamin sai ya zanto dan adam ba a turo mala'ika ba domin sunnar da mala'ika zai iya dan adam ba zai iya yi ba ba a turo aljani ba dan nau'in halittar dan adam da ta aljani ta sha bamban sai aka turo mutum irin dan adam din ta fuskar halitta ta fuskar halitta ta fuskar dukkan abin da ɗan adam yake bukata ubangiji mabuwayi da daukaka sai ya turo ɗan adam irin ɗan ‘yan adam don ya karantar da su wannan littafi ubangiji mabuwayi da ɗaukaka sai ya ce ubangiji ya turo shi don ya karantar da su littafi kuma ya koya masu karatun littafin da hukuncin da ke ciki Allah ta'ala ya siffanta maza Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin su da yake cewa shi wannan annabi shine wanda ke bayyana menene halal kuma ya bayyana menene haram Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul a'raf yake cewa lallai wannan manzo yana halatta maku tayyibat dukkan wani daddadan abu kun an ce at-tayyibat abinda zaka ci babu makara a wuya abinda zaka ci na halal wanda babu cutarwa a cikin jiki to shi wannan manzo shine aka turo dan yi wannan bayani bayan haka kuma yana haramta mana al-khaba'is in an ce al-khaba'is dukkan abin da yake dauke da cuta ko da za ta cutar da jiki ko hankali Allah ta'ala ce kuma ubangiji ya turo shi a cikin wannan al'umma ya zanto mai hukunci da zanto alkali cikin dukkan abin da ke gudana a tsakaninmu mu ya zanto kuma mai yin hukunci cikin saɓanin abin da muke yake gudana a tsakaninmu a cikin addini ya mana hukunci a cikin rayuwa ya mana hukunci Allah ta'ala yake cewa baya dacewa ga mumini namiji ko mumina mace idan Allah da annabinsa suka zartar da wani hukunci ya ce yana neman zaɓi cikin abin da Allah ya hukunta ko abin da manzo ya hukunta wannan aya tana ɗauke da labari guda biyu hukuncin Allah wanda ya zo a cikin alkur'ani hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ya zo a cikin sunnarsa ta magana ko ta aiki domin a ƙara sharhi a kan abin da Allah ta'ala ya faɗa don Allah ya tsora masa haƙƙin yi masu bayani saboda haka sai zanto imanin mutum baya cika imani baya inganta dole sai mutum ya yi hukunci ya zanto mai yin hukunci da abin da Allah ya ce kuma ya mai yin hukunci da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a samu a cikin zuciyarsa wato babu wata damuwa babu wani kunci cikin abin da Allah ya zartar ko cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar mutum ya miƙa wuya miƙawa Allah ta'ala ya rantsuwa akan wannan ya ce wallahi ina rantsuwa da ubangijinka ya kai wannan manzo mutane ba za su zanto masu imani ba har sai sun mai da kai mai hukunci cikin abin da ya gudana a tsakaninsu sannan ba za su samu damuwa a cikin kirazansu ba ba za su samu kunci ba cikin abin da ka zartar sun miƙa wuya miƙawa wannan yana nuna kenan dukkan abin da Allah ya ce da dukkan abin da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ta zartar dole musulmi ya miƙa wuya a cikin wannan ko ya gane ko bai gane ba ko ya san hikimar ko bai san hikimar ba ya dace da ra'ayinsa ko bai dace da ra'ayinsa ba in dai an ce Allah ya ce annabi ya ce a cikin hadisi ingantacce to dole ne ya imani ya ku bayan Allah ku sani ubangiji ya aiko shi da shari'a wanda take mai sauki da addini wanda yake cikakken addini don ubangiji mabuwaye da ɗaukaka ya hukunci a tsakanin mutane lokacin da Allah ya tashi kiyamarsa Allah ta'ala ya ce ma annabinsa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq mun saukan maka da wannan littafi da gaskiya don kai hukunci tsakanin mutane cikin abin da mutane so kasance suna yin sabani ko cikin abin da Allah ya nuna maka ubangiji mabuwaye da ɗaukaka ya zafe shi domin ya zanto shi ne malami domin ya zanto shi ne abin koyi abin koyi wanda yake kyakkyawa ga dukkan mai fatan haɗuwa da ubangijinsa ta masa kyau Allah yake cewa a cikin suratul ahzab lalle hakika kyakkyawan koyi a gare ku ku muminai shine rayuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ga dukkan wanda yake so haɗuwarsa da Allah ta masa kyau sannan yake fatan haɗuwarsa ranar lahira ubangiji ya masa sakamako kuma irin waɗannan mutane suka ambaci Allah ambato wanda yake mai yawa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya umarce mu da mu bi wannan manzo sau da kafa cikin dukkan abin da ya aikata da dukkan abin da ya faɗa Allah ta'ala yake cewa ku yi imani da Allah ku yi imani da annabinsa sannan ku yi imani shi wannan annabi shine al'ummiyi wanda baya rubutu kuma baya karatu shine wanda yake yin imani da Allah da kalmominsa lalle ku bi shi idan kun bi shi kun shiryu an toshe dukkan wata ɗariƙa da dukkan wata hanya wadda za a haɗu da Allah da dukkan wani tafarki an toshe shi in ba tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba duk hanyoyi gaba ɗaya sun toshe duk ƙofofi an rufe su gabaki ɗaya sai hanyar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsara Allah yana cewa in kuntum tuhibbuna Allah in dai kun rai cewa kuna san Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukumullahu ubangiji zai so ku sannan ya gafarta maku zunubanku ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya haɗa soyayyarsa da ƙaunarsa da yi masa ɗa'a ya sanya ta cikin yi ma manzon Allah biyayya dukkan wanda ya biyayya zuwa ga Allah to ya yi biyayya zuwa ga Allah dukkan wanda ya saba ma manzon Allah cikin sunnarsa da ayyukansa to wannan ya saba ma Allah ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya karfafi haka da faɗinsa ya ce wa atiqullaha war rasul ku yi ma Allah biyayya kuma ku yi ma manzan Allah biyayya a wani ayar Allah ya ce dukkan wanda ya bi manzan Allah to hakika ya yi biyayya zuwa ga Allah a kaikaice kenan dukkan wanda ya saba masa cikin maganganunsa da ayyukansa to wannan ko shakka babu ya saba ma Allah ko da ya rai cewa ko cewa shi yana bin alkur'ani ya ku bayan Allah ta yaya musulmi zai yi ɗimuwa ta yaya hankalin mutane zai karkata ko ta yaya hankalin mutane zai ɗimauce cikin cewa mutum yana da wata hanya ko yana da wani bayani wanda zai isar da shi zuwa ga Allah ba tare da ya ga hanyar manzan Allah ba yaya musulmi zai ɗimauce yaya mai hankali zai hankalta ya iya cewa shi ya wadatu ga barin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya mumini zai zama mumini ta yaya musulmi zai zama musulmi yaya ake sa ran musulmi ya tabbata cikin musulunci matukar ya ce ba ruwansa da hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi ba kuma ba ruwansa da sunnarsa ya za a yi a ce wannan musulmi ya zama musulmi cikakke kuma ya za a ce wannan musulmi ya zama mumini ai ba zai taɓa yiwuwa ba haihata haihata Allah ta'ala yake cewa lalle hakika ya bayyana mana cewa dukkan hanya da dukkan wata ɗariƙa da za a bi ta kece ga baki ɗaya an toshe ta dole sai idan an bi tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsoratar da bayi waɗanda ke saba ma umarnin manzon Allah yace falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi masu saba ma umarnin manzon Allah su ji tsoro an tusibahum fitina aw yusibuhum azabun alim kada fa fitina ta same su a duniya ko kuma azaba wadda take mai radadi ubangiji mabuwayi da daukaka kamar yadda ya toshe dukkan wata hanyar da za a sadu da shi yace sai a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to haka kuma dukkan hanyoyi sun toshe dukkan hanyoyi sun toshe gaba ɗaya wadda za ta kai mutum ya sadu da manzan Allah dole sai ya bi hanyar da sahabbansa suka rayu tare da shi wato dukkan wata hanya a toshe take wadda za a haɗu da manzan Allah dole sai ta hanyar sahabbansa sallallahu alaihi wasallam ubangiji magowayi da ɗaukaka kamar yadda ya zaɓi manzan Allah a cikin dukkan halittu gabaki ɗaya to haka kuma ubangiji ya zaɓo a cikin dukkan halitta ga baki ɗaya sai ya zaɓa masa sahabbai ya zaɓa masa surukai ya zaɓa masa zamani wanda ya dace su yi tare da annabinsa domin su taimake shi su ne suka fi kowane ɗan adam falala in dai wannan ɗan adam ba annabi ba ne daga cikin annabawa su ne suka fi kowane ɗan adam cika hankali in dai wannan ɗan adam ɗin ba annabi ba ne ba su ne suka fi kowane ɗan adam tsarki da taƙawa ta zuciya da tsoron Allah in dai wannan ɗan adam ɗin ba annabi ba ne ba su ne suka fi kowa jin tsoron Allah bayan annabawa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya sanya su sun haddace dukkan abin da wancan amintaccen manzo ya kiyaye daga Allah wanda Allah ya sa ya haddace waɗannan sahabban sun haddace shi baki ɗaya Ubangiji ya sanya su sun haddace duk sunnoninsa na maganganu ne da ayyuka ne da dukkan ayyukansa waɗanda ya yi a aikace da dukkan maganganunsa waɗanda ya yi a magance ayyukansa waɗanda ya yi a keɓe da ayyukansa waɗanda ya yi a cikin mutane waɗannan sahabbai duk sun haddato baki ɗaya suka isar ma mutane a bayansu cewa ga abin da wannan manzo ya faɗa ga abin da ya yi lokaci kaza su kuma 'yan baya suka haddato ma 'yan baya su sahabbai sun kasance amintattu ne akan wannan tsari ba a tuhumar su da ƙarya ubangiji ya tsarkake su in dai ya tabbata sahabi ne ubangiji ya tsarkake shi ya nuna cewa amintacce ne Allah ya yarda da shi Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim hakikan ubangiji ya yarda da waɗannan sahabban waɗanda suka yi maka mubaya'a a ƙarƙashin bishiya sai ubangiji ya ce fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu Allah ne ke cewa ya san abin da ke cikin zukatansu ba su ne suka ce sun san abin da ke cikin zukatansu ba Allah da ya san zuciyar ya halicci zuciyar shi ke cewa ya san abin da ke cikinta su ne malaman wannan al'ummar su ne suka fahimci manzan Allah iyakacin fahimta su ne suka fahimci zancen Allah a lokacin da zancen yake da dumi-duminsa bayan Jibrilu ya kawo shi manzan Allah ya haddace su ne kuma kai tsaye manzan Allah ya zo ya sanar da su wannan saƙo na Allah ashe kenan su ne malaman wannan al'ummar su suka fi kowa ilimi Allah ta'ala ya sanya su suka haddace abinda wannan manzan Allah ya zo da shi na alƙur'ani suka haddace abin da manzon Allah ya faɗa na sunna a aikace da magance yadda Allah ta tabbata a gare su Allah ya saka musu a bisa wannan aiki da suka yi wa wannan al'umma sakayya wadda take ta gidan aljanna to ta yaya musulmi zai ce bayan duk waɗannan bayanai wanda hankali zai iya fahimta ta ya wani mutum zai ce yanzu ya wadatu gabarin wannan tafarki na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya mutum zai iya fahimta alkur'ani idan ya bar tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yaya mutum zai fahimci addini ta ya zai fahimci shari'a ta ya zai fahimci ibada ta ya zai fahimci abin da alƙur'ani ya ƙunsa lokacin da ya watsi da abin da almajiran farko sahabban farko waɗanda suka rayu tare da wannan manzo da ya fi kowa ɗaukaka yayin da mutum ya yi watsi da maganganunsu da ayyukansu to menene ke tabbatar masa da cewa abin da yake riko da su shine gaskiya idan ɗan adam ya ce shi bai yarda da sahabbai ba ko kuma yana ganin sahabban nan mutanen banza ne to ya aka yi yarda da alkur'ani domin baka da wata hanya da ka samu alkur'ani sai ta hanyar sahabbai idan manzon ya zama makaryaci to yaya abin da kake rike da shi kuma zai zanto amintacce kenan wannan ko shakka ya nuna dukkan wanda ya watsi da wannan hanya da ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya sanya ta waɗannan sahabbai ta yadda suka nakalto abin da manzo ya yi rayuwarsa a kai to hakika wannan ya yi bankwana da musulunci amma musulmi waɗanda suke na kwarai su kam suna da masani cewa suna yadda yaƙini cewa lalle babu wani tafarkin da za a fahimci shari'ar Allah babu wani tafarki da za a fahimci addinin Allah babu wani tafarki da za a fahimci alkur'ani da abin da Allah ya saukan ma annabinsa dole sai an bi tafarkin sahabban nan na farko domin lokacin da qur'anin yake sauka babu kowa daga shi wannan annabin sai waɗannan jama'ar da suke rayuwa tattare da shi su ne suka nakalto waɗannan maganganu na Allah wanda ake kira alƙur'ani suka ce wannan shine alƙur'ani wannan shine abin da jibril ya saukan ma manzo wannan kuma su ne bayanan da shi annabin ya yi domin fito da ma'anonin alƙur'anin a magance da kuma a aikace su ne suka nakalto wannan daga shugaban talikai baki ɗaya su ne suka kiyaye mana sunnarsa sunnarsa ta magana da aiki su ne suka nakalto waɗannan rukunai guda biyu masu girma waɗanda a kansu ne musulunci ya tattara shine alkur'ani da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to ta yaya za a ce musulmi ya gafala ta yaya za a ce waɗancan sun zo mutanen banza a yau bayan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu da ɗoriya aka wayi gari a ce waɗancan su ne mutanen banza aka waye gari wasu suna zagin su suna tsine musu a cikin garuruwanmu wasu na cewa ai abin da suka ruwaito sun ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle hakika wannan magana ta yi muni magana ce wadda take mummuna magana ce wadda take hankali ba zai yarda da ita ba muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu ya kare harsunan mu ya kiyaye bakunan mu da iyalan mu daga waccan muguwar aƙida aqidar sakin kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aqidar waɗanda ke cewa duk hadisan manzon Allah a watsar muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare aqidar mu ya ku bayin Allah mu yawaita addu'a zuwa ga Allah Allah ta'ala da kansa yake cewa mu yawaita cewa rabbana la tuzigh qulubana ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu ba'a da idza hadaitana bayan ka shiryar da mu akan wannan tafarki na musulunci innaka antal wahhab lalle kai Allah kai mai gafara ne kuma Allah ya karantar da bayi na kwarai muminai har duniya ta tashi in dai ka karbi sunan mumini Allah ya ce to ga ka'ida nan guda daya wanda ita ce za a yadda akan cewa kai musulmi ne kuma mai imani abinda kake cewa rabbana ghfir lana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da yin imani kada ka sanya wani kunci da damuwa a cikin ƴan uwanmu da sun rigaye mu yin imani ya Allah ka gafarta mana lalle ke ne mai jin kai kuma mai rahama ya ku bayan Allah ku yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika Allah ya umarce mu da yi masa salati Allah ta'ala yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga wannan manzo ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi salati zuwa gare shi ku miƙa wuya miƙawa maza Allah ya ce duk wanda ya man salati guda ɗaya Allah zai yi masa salati goma Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الهنفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذو النورين عثمان وأبي السبطين علي وعلى آل بيت النبي كطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك وعفوك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بكيد أو سوء أو مكر فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل العظم إذا شئت سهلا اللهم زدنا ولا تنقصنا وكلنا ولا تكن علينا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أحدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله